sani daga cikin abubuwan da suke katange su daga barin tuba akwai shaidan shaidan baya so ka tuba to da haka in kana aikata laifi kai sauri ka bakanta wa shaidan rai ka tuba abu na gaba shine ranka wacce take maka umarni da mummunan laifi ita ma ba ta so ka tuba to sai ka saba wannan ran naka ka gaggauta me tuba abu na gaba shine son zuciya son zuciyarka shi ma yana me hana ka tuba sai ka me sabawa wannan son zuciyar naka ka tuba abu na gaba shine wannan duniyar da kake ciki tana rudanka tana nuna cewa yanzu kana matashi dan shekara 30 40 ya za ka tuba daga barin zina daga shaye-shaye da karfin kafa ka dan tura mana in kai 60 zuwa 70 sai ka tuba to anan kuma mutum kafin ya gangara shikenan duniya ta rude shi sai ya gami ya halaka abu na gaba shine wato ainihin abokin banza abokin banza zai iya katange ka daga mi daga tuba in ka tuba daga shaye-shaye ran da kuka hadu a jangul can gurin da ake dinkewa ake hayaki suka ce ake koran aljanu da shedanuwai irin nasu amma to sai ka canja aboki shi ma domin in baka canja aboki ba ko ka tuba zai iya mai da kai mai ruwa Allah ta'ala ya gafarta mana yau kuma insha Allah ta'ala ci gaba da darussa da muke da suka shafi da wata Ramadan za mu magana akan muhimmancin ciyarwa ne musamman a cikin wata Ramadan domin yanzu in ka je kasashe irin na Larabawa za ka samu tun kafin yanzu suna ta tanadi da shiri na ciyarwar da za su yi a wata Ramadan masu dukiyarsu kenan malam babayo shekara ɗaya da ta wuce da ya zo mana wa'azi a nan ya ce sai ka samu a gida ma yaran gidan asusu suke yi saboda idan ramadan ya zo kowane yaro yana kwaɗayin me mutum nawa zai ciyar a ramadan kenan kun ga haka suke masu halinsu da 'ya'yansu da mame masu dama-damansu mu kuma masu kudinmu da masu dama-damanmu so suke mu shawara da ramadan idan kuma mai kudin ne sai ya tattare shan ruwa daga shi sai iyalansa kuma wani zai iya ciyar da dukkan talakawan da suke mai anguwarsa wanda yake nuna mutum ya siffanta da siffa ta rowa wacce Allah baya son rowa kuma baya son masu rowa amma hakika duk wanda ya je musamman irin su kasan Saudiya da Ramadan wallahi sai ya tausaya masu kudinmu zai ga masu kudinmu bauta kudi suke su bayan kudi ne kana ta neman kudi gashi ana sayan aljanna da kudi kai kuma ka kasa saya inna allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna daga mu'minai ne suka bada dukiyarsu wajen ciyarwa suka bada ransu wajen jihadi sai Allah ya ba su aljanna kai baka je jihadi ba kana da dukiyar baka ciyar ba to ta ina zaka samu aljanna alhali daga cikin kofofin aljanna akwai wanda za a kira shi ta kofar ciyarwa iya masu hali ne wanda bai da hali ta zai iya ciyarwa to amma sai ka tausaya mutanenmu a saudiya yanzu zaka ga da ramadan wani ya samu wata kwana ya cuka ta da mota kanta karamar shorudo kenan wallahi takeaway ne a cike da kaji a ciki da shinkafa ko chips da biredi da abun sanyi leda leda yana tafaddal hajj tafaddal hajj zo ka karba burinsa ya ci gajiyar hadisi da annabi sallallahu alaihi yake cewa duk wanda ya ciyar da mai azumi abincin bude baki yana da kwatankwacin ladansa ladan mai azumin ba tare da an tauye wani abu a ladan mai azumin ba to ka kaddara kana da hali kullum zaka ciyar da mutum 30 a Ramadan akai 30 sau 30 an tafi nawa kaga mutum me in Allah ya karba masa wannan aiki ai sai ai masa fatan dacewa to amma masu kudin mu me fatan Allah ta'ala ya shirye su kuma suna zuwa Saudiya suna gani wasu ma suna bin layin sabil din wallahi suna bin layin sabil din amma ba zai koya ba kuma a saudiya in ka je wai in kaga mutum da jallabiya fa yana sabin din mutane karkarata ba shine alhajin ba wani shine alhajin saboda su ba su da wani kaya da za a gane mai kuɗi da talaka wannan jallabiyar ita ce da haka wani da kaga yana cewa alhaj tafaddal hajji zo ka karba karka da cewar yaron sa ya turo wallahi shine da ɗansa suke rabarwa wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira inma nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira mi Allah ya musu tukuici fa waqahum Allah sharra dhalika al-yawm wa laqahum nadratan wa surura wa jazaa'um bima sabaru jannatan wa harira da haka masu kudin mu masu hali wannan darasi nasu ne ya kamata su yi koyi mai kudi ya ware ko da wata miliyan ɗaya ka ciyar da ramadan za ka samu lada wallahi muna fatan allah ya wadata mun da mutum zai na iftar ɗin masu bukata tsawon ramadan saboda wallahi ciyarwa akwai alkhairi a ciki akwai lada a ciki mai tarin yawa musamman a cikin watan ramadan ubangiji ta'ala ya yalwata mana ya kuma karfafe mu wajen ciyarwa da Ramadan akwai gidajen marayu akwai gidajen gajiyayyu akwai waɗanda wallahi in ka taimaka musu shine abin da za su na ci in ba a taimaka musu ba wallahi wani ruwa zai sha lokacin da aka yi buɗe baki da asubar ma mai yiwuwa ruwan zai ƙara akwai su to don haka masu hali Allah ta'ala ya umarce su da su ciyar kamar yadda za mu ji cikin waɗannan ayoyi da za mu karanto sannan yau ma zan karanto mana daga littafin babban malami na Sheikh Abu Islam Salih bin Taha Abdul Wahid ina zaben irin waɗannan darussa ne daga littafi saboda fata na Allah ya bashi lada ya rasu tun 2017 ko 18 to waɗannan karatun daga cikin abin da Annabi ya ce yana bin mutum kabari bayan mutuwarsa akwai ilmun allamahu wa nasharahu ilimin da ya karantar ya yaɗa shi to ina wannan ne saboda shi ma ya samu wannan lada sannan kuma haƙƙi ne na malamanmu a kanmu bayan su muna yaɗa iliminsu domin idan yanzu ba mu karanta ba na je na ajiye littafin shi kenan amma in na karanta kuka ji la'alla za ku fa'idanta ni ma na tunatar da kaina malam yake cewa a tsarin kutubobi kuma duk littafansa suke yake cewa maw'iduna fi hada da yawmi insha Allah ta'ala ma'a firari su'adai ila Allah ta'ala bi tasadduq sirran wa alaniya ala al-fuqara wal masakin mala ya ce yau abinda za mu yi magana insha Allah ta'ala shine rogawar 'yan aljanna a nan duniya zuwa ga Allah ta'ala ta hanyar sadaka a asirce da kuma a fili ga talakawa da kuma mabukata وذلك لأن الله تعالى قد ربط في كتابه بين الفرار إلى الله تعالى بالتوبة النصوح وبين التصدق على الفقراء والمساكين ما لا يجي زي ما كان أكن شير وبان ياي ما كان أكن توبة saboda Allah a littafin shi ya hada aya guda tsakanin ciyarwa da tuba faqala ta'ala sai Allah yace alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu tawbata 'an 'ibadi wa ya'khudhu as-sadaqat wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim shin basu san cewa Allah ta'ala shine wanda yake karban tubar bayinsa ba sannan yake mai karban sadaka daga gare su ba sannan Allah shine mai karban tuba kuma mai shine mai jin kai ba mala ya ce wa na hannu fi shaharil jul wato bil munasaba wannan khutubar shi ma mala ya yi ta ne a wata ramadan ya ce wa ibadallahi ku bayin Allah wa na hannu fi shaharil jul ga mu nan yanzu a cikin wata na aljul kyauta wal karam da karamci wal infaq da ciyarwa wa tasadduq da sadaka wata ramadan ba a so ka zo maroci laraba suna da alheri amma wallahi da ramadan alherin su karuwa yake ko idan annabi sallallahu alaihi wasallam irin su Anas dan Malik yake cewa nan su sana yafi kowa kyauta lokacin da yafi kyauta kuma shine a wata Ramadan to haka Laraba wallahi da Ramadan Allah Allah kowa cikin su yake ka zo gidansa kai buɗa baki daidai lokacin da mu Allah Allah muke daga an kira sallan ka rufe gidanka kar kowa ya shigo maka amma su ba haka suke ba wallahi saboda sun san abin da suka ci wani ya ci shine nasu za su samu ladansa a lahira abin da suka ci fa bandaki za su shiga su zubar da shi fafiru ya ibadallahi ilallah mala ya ce ya ku bayan Allah ku ruga zuwa ga Allah bi tasadduq ta hanyar sadaka sirran a asarce wa alaniya da kuma a boye alal fuqara wal masakin ga talakawa da mabukata sannan a cikin mun nan kar wani ya ji cewa da alhaji wani ake da kai ake ni ma da ni ake dan haka gwargwadon hali na zan me zan ciyar misali da ramadan zan iya ciyar da mutum ɗaya kullum na ciyar misali duk kwana goma ne zan iya ciyar da mutum ɗaya na ciyar misali mu goma ne za mu haɗu mi asusu misali dubu uku uku mi iftar ko rana ɗaya ne mu gayyato wasu mu ciyar da su ko ya ne ne kai karkani cewa da alhaji wani ake da kai ake da haka ni ma wannan darasin da kaina nake ina fatan ubangiji ta'ala ya yalwata min ya yalwata mana da za mu ciyar da mutane a watan ramadan wa tasaddaqu qabla an la tatasaddaqu mala yace kuma ku yi sadaka kafin lokacin da ba za ku yi ba yazo yaushe ne in ka zo mutuwa zaka ce rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun min as-salihin ace wala yu'akhiru Allahu nafsan idha jaa ajaluha kace rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarakt ace da kai kalla kace Allah amun jinkiri sa'a guda nay sadaka na ciyar malamai suka ce bawa zai nemi aimar jinkiri ya sadaka ciyar saboda in ya zo mutuwa abinda zai gana falala da ladan sadaka da ciyarwa shi yasa ba zai ce a jinkiri ya dawo ya salla ba ko ya azumi ba ko ya aikin hajji jinkiri yana nema ne a bashi dama ya zo ya sadaka sai a ce walan yu'akhir Allah nafsan idza jaa ajaluha da Allah baka ya ara ma kwana shekara 60 shekara 70 duba ka ciyar ba shekara 40 sai yanzu da aka zo karbar ranka awa guda kace za a ma jinkiri walan yu'akhir Allah nafsan idza jaa ajaluha dan haka mala yace ku ciyar ku yi sadaka kafin lokacin da zai zo ba za ku iya ba fal yawma haya wa gadan maut mala yace saboda yau rayuwa ne ko gobe fa mutuwa ne biloniya yanzu yana ƙasa bai ciyar da kowa ba ‘yan uwansa ma da ya yi da kanna ya basu da yunwa shi kuma ya tafi ya tara wasu dukiyar kuma kuma dukiyar ko shadda ‘yan dubu biyar yadi ba iya saya an binne shi da ita ba likafani ne irin na talaka angonsa aka sami shi laka ƙasa irin yadda aka tona wa talaka angonsa aka aka sami shi kowa daga shi sai aikinsa wal yau maghina wa gadan faqr mala yace yau kuma wadata ne gobe talauci ne shi yasa annabi sallallahu daga cikin abubuwan da yace ka ci moriyar su kafin kishiyoyin su yace rayuwa kafin mutuwa wadata kafin talauci jama'a masu kudi suna iya talauciwa gobe sa talauciwa da yawa haka mere zai mutu to idan har kana da kudi kai aikin alkhairi wanda mi zai dawwamar ma da kudin kun san daga cikin abin da yake dawwamar da kudi akwai mi alheri da ciyarwa za mu zo mu ji hadisi amma mai kankamo sai Allah ya kwace kudin kuma ka zo ka rayu da waɗanda ka ƙi ka taimaka din kai ba ka da shi zo ba su da shi an dawo an zauna a benci da nan kuma sai ka yi tabinsu kana zama da su wai suna ɗebe maka kewa kai kuma lokacin da kake da shi ka ƙi ka ɗebe musu kewa qala ta'ala Allah ta'ala yake cewa wa anfiqu mimma razaqnakum kuma ku ciyar daga abin da muka azurta ku min qabli an ya'ti ahadakumul maut tun kafin mutuwa ta zo wa ɗayan ku fa yaqul sai na shi wa rabbi laula akhartani ila ajalin qarib ubangiji ina ma a da kwanta mun wani lokaci kadan fa asaddaqa wa kun min salihin ne sadaka kuma zo mun mutumin kirki mala yace fa ya ibadallah ya ku bayin Allah wa min muntalaqi hadhihi al-ayati al-karima aqulu lakum wato daga wannan ayan ne nake cewa da ku tasaddaqu ya ibadallah ku sadaka ya ku bayin Allah ku ciyar fa innal mutasaddiqa yakunu fi dhilli sadaqatihi yawm alqiyama me sadaka me ciyarwa ranar alqiyama yana inuwar sadakarsa hatta yaqdi Allah bainal ibad har sai Allah ya hukunci tsakankanin bayi kenan ba iya a duniya zaka ci gajiyar ciyarwa ka ba har an je in an je ina lahira jama'a in an je lahira ga rana ga zafi ga cikowa a takushe ake ga yunwa ga tashin hankali to a ce kuma me an ɗauke ka kana inuwar sadakar ka kai baka san wannan abin ba ya ƙolo sallallahu alaihi wasallam annabi na cewa kullum ri'in fi zilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nas kowane bawa yana inuwar sadakarsa har sai an yi hukunci tsakankanin bayi ranar alkiyama Allahu akbar mutane suna cikin rana suna cikin zafi da tashin hankali kai kuma kana can a inuwar me wata ciyarwa da kai wani talaka ne ka ciyar da shi shi da iyalansa ka shigar da farin ciki zuciyarsa ya shiga gida shi da iyalansa suka maka addu'a kuma addu'a na farko sun ma ne a bayan idanka daga cikin addu'o'i karɓaɓɓu kuma akwai addu'a da mutum ya maka a bayan idanka yanzu wani irin daɗi za ka shiga zuciyar mutum yana zaune a ƙofar gida bai da abin da zai buɗe baki ka auno kwanan shinkafa da dubu biyu ka bashi bai san ka ba ka wuce wani irin daɗi ka shiga zuciyarsa ba kaɗan ba wannan fa kai dan Allah sadakar ɓoye ba wai sadakar sai ka tallata wa duniya ba ka yi ya kamata mutane su koyi sadaka ne ta asance ba wai sadakar da za su zo suna tereranta a duniya ba kai wa mutum abu shi ke na wuce gudu kuma akwai waɗanda haka suke ba za su iya roƙonka ba kuma suna da buƙata matuƙa sai ka dube su a anguwa ka dube su a makwabta ɗan abin da Allah ya baka ka ba su zai ce ba zai ba ‘ya'yansa zai baro kasu yi tsiya bayan shi kuma nawa aka tara yara dukiya aka bari suka cinye ta cikin shekaru ‘yan kaɗan kuma suka fada cikin tsiya mala ya ce ta saddaku ya ibadallah ku ciyar ya ku bayan Allah min malin lari a atakun daga dukiyar da Allah ya baku fa inna sadaka ta sababin lima ga shiratin zuno domin sadaka sababi ne da yake sa Allah ya gafarta wa bawa da Allah wani yana wani laifi la'alla kuma yana wata sadaka a ɓoye wannan sadakar sai ta zama sanadiyar kankara wannan zunubi da yake aikatawa mala yace tasaddaqu ya ibadallah mimma a'taakumullah fa innal mutasaddiqa yawm alqiyamati yakunu fi dhilli 'arshi arrahman yawma la dhilla illa dhilluh wi sadaka ya ku bayan Allah domin mai sadaka ranar alkiyama zai kasance a inuwar al'arshin mai rahama shine Allah ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa قال صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم الله استبتك أغريش ناتيوا سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله wasu mutum bakwai Allah zai sanya su a inuwar shi ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa wa zakara minhum daga ciki annabi ya ambata cewa wa rajulun tasaddaqa bi sadaqa da mutumin da yayi sadaka da wata sadaka fa akhfaha ya boye ta hatta la ta'lamu shimalu ma tunfiqu yaminu ya zamo mi hagun ɗinsa ba ta san abin da damacinsa ta bayar ba ma'ana yi ta koyi ‘ya'yansa ma ba su sani ba matansa ba su sani ba kuma wallahi mun koyi wannan a gurin mai tarihi da muke ji na magabata da kuma larabawa mai hisnul muslim da kuke ji sheikh sa'id bin ali bin wahab al-qahtani Allah ya mishi rama ya taɓa ya ɗauki injiniya a ƙasar saudiya ya kai shi wani ƙauye da ya kai shi ƙauyen ya ce masallaci zai a garin nan yamar estimate na masallacin da gurin wankan gawa da motocin daukan gawa da komi ya masa ya dauki kudi ya bashi ya ce ya gina duk duniya kada ya fada kowa ba a san shi ba sai da ya mutu waɗannan fa malamai ne ba wai me iya masu kudi ba yana malami ma yana kokarin yi wa kansa wani abin alkhairi mu kuma yanzu malaman mu ga su da kudi kuma suna cewa ba su zakka su Allah ya ce a ba zakka kuma suna da kudi Allah zai rufe asiri da haka in kana da ilimi ma kuma kana da kuɗi to aljanna ba iya ta me ta hanyar ilimi ake samun ta ba ta hanyar me ciyarwa aikin alkhairi gina addini kai ma zaka iya yi da dukiyarka tasaddaqu ya ibadallah fa inna sadaqa tuthiru an-nafsa wal mal mala yace ku sadaka ya ku bayin Allah sadaka tana tsarkake rai da dukiya mai sadaka mai ciyarwa mai taimaka zaka garansa cikin sanyi cikin tsarkakuwa yake dukiyarsa ma yana tsarkake ta amma wanda baya ciyarwa baya taimako Allah hana shi ci yake sannan dukiyar ba ta albarka kullun lalacewa take dan haka idan har baya sadaka baya ciyarwa ko sai ya mutu ya kai ya hawo mota Allah hana shi hawo mota sai ya mutu ya kai ya sa shadda sai ya zamo mi akwai wani yadi me ake ce masa ne ne ne dan 70 70 da shi zai ta sa har ya mutu wallahi Allah ba zai bar shi ya ci dukiyar nan ba me yasa baya ciyarwa dan haka duk wanda ya zama mai kankamo mai tauri shi kansa ka kalle shi Allah baya bar shi ya ci amma duk wanda yake saki hannu yake alheri sai kaga shi ma yana ci kuma dukiyar tana albarka amma shi wancan dan tauri ya tara da fadafai sai Allah yana kifar su da dadde da dadde suna kifewa bai san me yasa ba abin da yasa shine ga ma abota haki a dukiyar ka hana su sune talakawa sune ƴan uwanka da suke kewaye da kai waɗanda ba su da shi sau da yawa masu kuɗi suna cin Allah ya ba su dukiya iya su ya ba a'a in Allah ya baka dukiya ya baka ne ka taimaki iyayenka ka taimaki ƴan uwanka ka taimaki talakawa ka taimaki marayu duk wannan Allah ya baka ne dan kai musu idan kuma baka musu ba sai Allah ya karba kayan sa ya ba wanda zai musu mala yace qala ta'ala Allah yana cewa khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha Allah ya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam ka karba daga dukiyoyinsu sadakar da zaka tsarkake su da ita tasaddaqu ya ibadallah fa inna sadaqata sababun li ziyadatil mal mala yace ya ku bayin Allah kuna sadaka ciyarwa taimakawa yin sadaka sababi ne na karuwar dukiya ba wanda saboda tsabar kyauta yayi tsiya amma nawa ne saboda kankamo kuma Allah ya kwace kudin na san ɗan majalisar da lokacin yana kan majalisarsa ya hana kowa ya tare yanzu dai za ka iya ganinsa aka ce min akan amalanki ya buga shanu ya yi jeji kaga wannan kankaman da ya yi lokacin yana yi ya tara ma dukiyar kuma ya rike dukiyar bai rike ta ba kuma bai dawamar da ita ba to don haka ciyarwa yin sadaka sababi ne na karuwar dukiya ƙala ta'ala Allah yana cewa Allah kuma in yi alƙawari baya sabawa wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu Allah ya ce abinda kuka ciyar na wani abu na dukiya Allah yana miyar muku da gurbin ta ne wataran malamin mu mai wannan littafin yace mana wallahi yana da dinare 100 sai ya dauka ya san wani mabukaci sai ya ce a kai mar gidansa aka kai mar ya ce washe gari wani bashi dinare dubu kyauta ya kira ‘ya'yansa ya ce, Kun ga ɗarin nan gashi ta dawo dubu, sun bayar da gaskiya da ya ƙi ne, to haka Allah yake yi, wa ma'amfaktun min sha'in fahuwa yi kulifu, inda ka bayar da kyakkyawar zuciya ba wai da niyyar gobe ai zan bashi ba saboda gobe in ta kama in goranta masa ba, ko kuma saboda in an zauna a wajen taro in ce na taimake shi ba, a don Allah ka yi, to Allah sai Allah ya miyar maka. annabi sallallahu a hadisi kuma yace salasun uqsimu alaihinna abubuwa guda uku ina rantsuwa da Allah akan su ma naqasa malu abdin min sadaqa dukiyar bawa bata taba raguwa ba saboda sadaka koda ya ganta a zahiri ta ragu to a wajen ubangiji kuma bata mi ba bata ragu ba wa qala sallallahu alaihi wa sallam sana annabi sallallahu na cewa ما من يوم يصبح العباد فيه يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان باب ونيني da باب ونيني da bayi suke wayan gari cikin sa face mala'iku biyu suna sakkowa fa yaqulu ahaduhuma dayan su abin da yake cewa Allahumma a'ti munfiqan khalaqa ya Allah duk mai alheri mai ciyarwa mai sadaka mai taimako Allah kana miyar masa da gurbin da abin da yake ciyarwa wa ya ƙolol akhar ɗayan sai ya ce Allahumma a'ati mumsikan talafa Allah mai riƙe hannu kuma kana haɗa shi da asara wannan fa mala'iku biyu ne suke wannan addu'a annabi sassan ya faɗa shi yasa dume ciyarwa zaka ga Allah mai yana miyar masa da gurbi yanzu a garin na akwai wani babban alhaji ban kira sunan shi ba masu kuɗi da yawa in ka je roƙon su sai su ce ka je wajen wane irin a wajen su shine wawa bai san ciwon kuɗi ba kuma a surar arziki wallahi di ya bi su ya fi su moran kudin ya fi su gina gida mai kyau ya fi su jin daɗin kudin su kawai kudin suka tara kaga su wannan bauta kudin suke za su mutu a raba wani ne jama'a kudi fa na ka taimaki al'umma ne kuma ka taimaki kanka ka cika mora kuma iya abin da ka ci shine naka annabi sassan wata rana ya ce wa sahabbansa waye da kudinsa da na magada ya fi soyuwa a zuciyarsa a wajen sahabbai suka ce dukansu suka ce mun fi san kudin ma akan na magada annabi ya ce wanda kuka ci kuka yi alheri shi ne na wanda kuka bari a bayanku na magada ne ta yanzu mun ka kalle mu kudin wa muka buso magada ka taskance ka sai gonaki ka sai kangwaye ka sai filaye kowace kadara ka sai ka zubar kana tanadin duniya tambaya shine me kai wa lahira gidan marayu ka gina masallaci makaranta alarammomi nawa ka dau nauyi da'awa kana taimakon da'awa ko data kana sawa masu daukan da'awa su watsa duba ka yi amma in an yi lissafin kuɗi kana cewa kana cikin masu kuɗi Allah wadaran kuɗinka kuɗi shine wanda ka taimaki kanka ka taimaki addini addini ya alfahari da kuɗin da kake da shi amma addini bai alfahari da kuɗinka ba ‘yan anguwa makwabta ‘yan uwa iyaye gajiyayyu ba wanda ya alfahari da kuɗinka domin amfanin kuɗin kuɗi bai maka rana ba kuɗi irin na ɗan ƙaro na kai kenan تصدقوا يا عباد الله فإن الصدقة تطفئ غضب الرب ما yace kuna sadaka ya ku bayin Allah sadaka ciyarwa tana kashe fushin ubangiji ta'ala Allah ya ƙi fushi da bawa da haka sai kaga yana dan aikata wani laifi da ya kamata Allah ya rugurugu da shi ya ƙi saboda me yana sadaka ana ciyarwa ana taimako shi yasa ke faɗa kun ga din lalacewar Laraba wallahi sun fi yawancin masu arzikin nan namu alkhairi so da su in suna da kuɗi wallahi suna ciyarwa jami'ar madina in ka je ka har ka gama karatu kyauta ake jami'o'i da yawa na musulunci sun ɗauki nauyi su waɗannan larabawan ne kyauta ake karatu don haka ko suna kallon ƙwallo to suna da wani sashi da yake shafa wannan ko suna wani abu da to suna da wata hanya da suke mi suke taimakawa addini mala yake cewa qala sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa sadaqatu sir sadakar da mutum zai je ta boye a asance duk duniya ba wanda ya shina to tufi ghadabar rabb tana kashe fushin ubangiji Allah ba zai fishi da bawa ba tasaddaqu ya ibadallah fa inna sadaqa tutfi al khati'a mala yace kuna sadaka kuna ciyarwa ya ku bayin Allah domin ciyarwa yana shafe kuskuren bawa da laifin bawa ka aikata laifi da safe ka ciyar da hantsi sai wannan ciyarwa sai ta shafe wannan wato laifin da ka aikata qala sallallahu alaihi wa sallam li mu'adh radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mu'adh dan jabal ala adulluka ala abwabil khair shin bazan nusantar da kai zuwa ga kofofin alkhairi ba qultu bala ya rasulullah mu'adh yace sanar da ya ma'aikin Allah qala annabi yace was sadaqa ko kuma as-sawmu junna azumi kariya ne والصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار annabi yace kuma sadaka tana shafe kusakuran bawa kamar yanda in an zuba ruwa a wuta ruwan ne yake kashe wuta kin haka in mutum yana sadaka yana ciyarwa tasaddaqu ya ibadallah fa inna sadaqata tunji min azabin nar mala yace ku sadaka ya ku bayin Allah domin sadaka tana tsiratar da bawa daga azabar wuta yawaita sadaka shiyarwa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu na cewa ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah laysa bainahu wa bainahu turjuman annabi yace babu ɗaya cikin ku face Allah zai magana da shi ranar alkiyama shi da shi babu tafinta wayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam damacinsa in ya duba sai ya ga iya abubuwan da ya aikata ne kyawawa wayanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam haka hagu zai ga abubuwan da ya aikata munana wayanzuru bayna yadayhi idan ya kalli gabansa fala yara illa an-nara tilqa wajhi wuta kawai zai ga a gaban shi sai annabi ya ce fattaqun nara walau bi shiqqi tamra to ku kiyayu daga wuta koda da ta hanyar sadaka da gutsaran dabino ne tsagin dabino kino ne yake nuna sadaka ciyarwa kun ga annabi yace da tsagin dabino kenan ciyarwa taimakawa sadaka abu ne da me yake tsare mutum daga wuta to mu yanzu wani in in talalar dabino ne yanzu zai iya saya kwana 30 na Ramadan din nan kullum amma ba zai iya ba al muwaffaq man waffaqahu Allah dace shine wanda Allah ya mai ya datar da shi wallahi kamar yadda na faɗa mana tun farko wanda yake ƙasashen larabawa da wuya ka ji yunwa da ramadan da wuya lungu da sako ko'ina shiyarwa ne za ka ga suna yi a masallatan yanzu anguwar da na zauna a jordan masallacin da muke sallah kusan kullum mutum sama da 500 ne suke zuwa su yi iftar kuma wasu ne suke ɗaukar nauyi to fa za ka samu wanda suke ɗaukar nauyin nan ba su kai wani alhaji ɗaya da yake sallah a masallacin anguwarku ba amma mi suka ba alhajin anguwarku shine zuciya zuciyarsu sun yarda da lahira shi alhajin anguwarku ya yarda ya tara kuɗin ne kawai gashi sun mutu duk sun bar mana gidaje da aljanu suna kwana a ciki duk me amfanin waɗannan gidajen yanzu ka shiga anguwar mu can sama gidaje ne kantama kantama duk masu su sun mutu mi kai wa addininka mi ka gina wa lahirarka kawai ka mutu ka bar dukiya kuma gidan an gina duk wani abu more rayuwa an sa waye ne kwana a gidan aljanu aljanu sai su ta sabon amare kawai suna kwana ga gadaje ga komi wallahi haka ne yake faruwa wa qaddimu li anfusikum to ku gabatar wa kawunan ku tun kafin mutum ya zo ya nadama a lokacin da nadamar ba za ta masa mi ba ba za ta yi masa amfani ba ka ciyar saboda ranar alkiyama a kiraye ka ta kofar ciyarwa kamar yadda annabi sallam wata ran ya ce wa sahabbansa waye ya je gaida marar lafiya abubakar ya ce gani waye ciyar da miskini abubakar ya ce gani waye je ya gaida marar lafiya abubakar ya ce gani waye raka janaza abubakar ya ce gani annabi ya ce wanda ya haɗa wannan yana samun aljanna a yini shahid kuma shine daga cikin abun akwai ciyarwa Allah zai shiryar da mu wa qala sallallahu alaihi wasallam annabi yace ij'alu bainakum wa bainan nar hijaban ku sanya shamaki tsakaninku da wuta walau bi shiqqi tamra koda da gutsuran dibino annabi yana cewa gutsuran dibino saboda arzikin laraba na wancan lokacin shine me dibino muka iya cewa da mudu na shinkafa ka tsare kanka daga wuta ka je ka duba gidan marayu ka ɗauki kwanan shinkafa ka kai musu ka ɗauki kwanan hatsi ka ba su duk abin da za ka iya kai kuma kanka kaiwa ba kai wani ba mala yake cewa amma sadaka ko kuma yake cewa ibadallah sadaqatu fi shar'i qisman bayan Allah ku sani sadaka ma iri biyu ne a musulunci akwai fardun wa nafila akwai ta wajibi ita ce zakka akwai ta mi ta nafila zakka dai kun sani ba a yi masu yin kuma ta tsiya suke yi ya ni dinnan sai mutum alhaji ya bani dubu biyar wai saboda ina karantarwa ni na fi karfin zakkar dubu biyar za ka fi da dubu ɗari biyar misali ko miliyan biyu ko miliyan uku ka ba wa mutane da ɗan kauri mana su rage amma ka ba su da dubu biyu dubu uku uku mi za ta musu a zamanin yanzu Allah ji kan malam Kabir wani yana bashi zakka ta 20 tayi kadan malam Hassan yace in ka kara kawo mun 20 ba zan karba ba kana da kudi zaka fidda miliyoyi ka bashi da kauri mana da'awa yake karantar da al'umma yake abin da ya shagaltar da shi kenan dan me ba za ka bashi ba 20 malam in ka bashi dan aikin ma zai bashi 3000 ko 4000 malam shikenan ya gurgunta kudin to da haka masu zakka su fitar da kauri su ba mutane da yawa wannan da kaɗan kaɗan ɗin ba sunanta zakka ba hakan ma suna ƙoƙari wani ba ma yayi kar mai kuɗin da ya ce wa yaransa ya kamata mu fara zakka ya kamata su fara su fara zakka Allah ya soke kun gane me yasa Allah yake kwace kuɗi ya ba mutane ko haƙƙi ne ba sa fitarwa in ba ku fidda haƙƙin kuɗin ba kuɗi yana da haƙƙi idan ba ka fitar ba sai Allah ya karɓi kayansa sai ba wani shi in ya fitar sai Allah ya bar masa shi ma in ya ƙi sai Allah ya karɓe haka Allah zai ta yi sai ya sa kuɗin a hannun wanda ya dace mala yake cewa amma sadaqatun nafila fahiya kama fi qawli ta'ala amma sadaka ta nafila shine kaman fadin Allah in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tu al-fuqara fa huwa khairul lakum Allah ya ce in kun bayyanar da sadaka to madalla da haka in kuma kun boye kuka bawa fakirai to shi yafi muku alkhairi malamai suka ce wannan sadaka ne ta nafila wannan kai ta boye zakka a fili ake yin ta kun gane amma sadaka na alheri kake sanya wa mutane ka musu ami a boye amma zakka a san kana bayarwa saboda in ka boye ta yan anguwar ku me za su ce wani baya bada zakka to amma ka yi ta a fili a ga cewar me ka ɗau dubu ɗari biyar ka ba wani maƙwabcinka mabukaci a ji labari to za a ce kana ba da zakka mala ya ce wa min al'amtilati ala zalik misali a wato irin wannan zakka ɗin zan karanto mana kawai da hausa hadisin ya kawo hadisin abu talha da ansari ne mutumin madina ne yana daga cikin masu dukiya ta bish wannan gonakai na dibino abu talha da ansari da ya ji allah ya saukar da faɗin shi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun Allah ne yake magana cewa ba ku samun aljanna sai kun ciyar daga irin dukiyar da kuke so sai zo ya samu manzo Allah sassan ya ce ya rasulullah Allah ya saukar maka da fadin shi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba ku samun aljanna sai kun ciyar daga abin da kuke so yace mabi soyuwar dukiya ta a gare ni shine wannan lambu da yake daura da masallacinka da ake ce da shi bai ruha lambu ne yana daura da masallaci annabi sallallahu akwai rijiya mai ruwa mai dadi a ciki annabi yana shiga yana sha yace ya rasulullah ka sheda na bayar da shi fi sabilillahi domin kwadayin aljanna dukiyar sa fa wace yafi son yace ya bayar da ita fi sabilillah annabi sallallahu ya yaba masa bisa aikin da yace kuma ina ga ka raba wa ƴan uwanka kun ji in kana da dukiya su waye a farko ƴan uwa dangi ya ce zan aikata ya rasulallah ya je ya raba wa ‘yan uwansa da ‘yan bafanin shi sannan kuma daga cikin hadisai da malam ya kawo ya kawo hadisi na ko kuma wannan hadisin bari ba mu wani hadisi shi ma ya kawo shi malam ya kawo hadisin da annabi sassanin ya ce daga cikin abin da ya faru kafin mu wani mutum yana tafiya a daji kawai sai ya ji ana cewa gajimare iski hadiqata fulan ya kai ga jumaren nan je kaka shayar da lambun wani ko gonar wani mutumin na ga jumare ya ji magana sai ya bi ga jumaren ne yana tafiya yana tafiya sai ya ga ga jumaren ya je tsakanin duwatsu ya zubar da ruwan shi ruwan nan sai ya bi hanya yana tafiya yana tafiya bai tsaya ba sai a gonar wani mutumi sai ya ga mutumi a gona kawai ruwa ya gangaro masa bai sai fetur ba bai hada injin sola ba bai yi komi ba kawai yana raba ruwan ya ja shi nan ya ja shi nan ya ja shi nan sai wannan mutumi da ya biyo ruwan nan ya rako gajimaren nan sai ya ce bawan Allah dan Allah mai sunanka ya ce mi za ka yi da sunana kake tambaya na sai alkawarin zai faɗa mishi amma sai ya faɗa masa sunansa sai ya ce masa ni wane wane ne sai ji wannan sunan da aka ambata a gajimare sai ya ce wallah abin da ya san tambaye ka sunanka tafiya nake na ji ana cewa gajimaren nan da ya zo kaga ruwansa ya iso gonar ka cewa je ya shayar da gonar wani da Allah miye tsakaninka da Ubangiji ya ce ni iyakacin abin da na sani shi ne wannan gonar da kake ga tawace ni zan yi sassabe na huda na shuka na noma na girbi ba an gama wahala ba ya ce amma in na samu amfanin uku nake raba shi ya ce rabi sai na ajiye wa gonar rabi kuma na ajiye wa iyalai na rabi sai na ba wa mabukata kun ji sirrin da ya sami Ubangiji ta'ala ya keɓance gonarsa da wani alkhairi sauran gonakin ba su samu ba. Kenan ciyarwa akwai alkhairi, ina ma masu kuɗi za su ji waɗannan hadisai kuma me su aiki da su. Da haka wannan abin da ya shafi me, abin da ya shafi sadaka ta, ta nafila kenan, sadaka ta wajibi ta zakka, idan mutum ya fitar, to ya tsarkake dukiyarsa. idan kuma bai fitar ba ya sani Allah zai shira kayansa kun gane yau Allah ya ce ka fitar zakka kaki ina tireloli ne da kai to Allah zai na shirewa a hankali kuma wallahi muna gani duk masu dukiyar da ba sa fitarwa Allah yana mi yana fitarwa sai kaga mutum yana ta asara da ƙarshe kaga mutum dole ya zauna sai kaga yaransa da da yake saya musu motar yanzu su suke da motocin da Allah ma suke dan aiko masa da cefa ne gidansa wannan fa yana faruwa kuma muna gani dan haka idan Allah ta'ala ya baka dukiya ya arzurta ka to dukiyan nan tana da haƙƙi haƙƙi kuma shine ka ciyar bayan ka cire na wajibi to a same ka da alkhairi da haka muna kira ga masu hali masu dukiya ga wata ramadan yana fuskantowa nan da wata ɗaya da kaɗan kuma akwai mutane masu bukata akwai gidajen marayu akwai iyayen marayu akwai waɗanda kuma ba za su roƙa ba kuma suna da bukata don haka duk wanda ya sani ya duba makwabtansa ya duba 'yan uwansa da suke kewaye da shi wanda ba su da shi shi yana da shi ya taimake su zai samu lada da annabi sun ce wanda ya ciyar da mai azumi zai samu ladan mai azumi ba tare da an rage wani abu a ladan shi ba sannan annabi sallallahu ya ce sadaka in ka yi ta ga wani sadaka ce kana da lada amma idan ka yi ta ga dan uwanka na jini to kuma kana da lada biyu ladan zumunta da kuma ladan sadaka to haka idan kai wa makwabci haka masu dukiya muna kira zuwa gare su wannan wata mutane su gane an shigo watan alkhairi wata ramadan du mai hali kunu zaka iya yi kai shinkafa zaka iya yi kai duk wani abu da zaka iya yi na ciyarwa to ka ciyar wasu da zaka ga sun ciyo tafiya daga wani waje sun zo nan din wallahi iya nan din suka san za su samu daga nan wani in ya ci kuma ya gama sai wani daren kuma akwai su da yawa da haka muna ƙara kira ga masu hali waɗanda Allah ta'ala ya yalwata musu su sassauta al'umma kuma idan kana da hali ka iya sayan abu ma ka karya farashinsa shi ma ka taimaki al'umma ka taimaki masu azumi so da mu kasan nan saboda tsabar ƙasa ce da sai a hankali yanzu wani ya tana da komi saboda ya tsadance shi to in kana da hali sai ka saya da yawa sai ka karyar da shi mutane su samu a sauki shi ma ka taimaki al'umma ubangiji ta'ala ya nuna mana wata ramadan da alkhairansa ubangiji ta'ala ya yalwata mana da za mu ciyar da ƴan uwanmu waɗanda wato ainihin suke azumi na wata ramadan ubangiji ta'ala ya yalwata mana ya buɗa mana insha Allah ta'ala wannan shine zaman mu na biyu kuma a jiran giyan darussa da muke waɗanda suka shafi wata ramadan cikin zama hudu da zamu insha Allah ta'ala an yi rabi insha Allah daga wani zaman zai zama kai tsaye za mu magana ne akan mas'aloli da suka shafi shi wata Ramadan din muna roƙon Allah ta'ala ya sadar da mu da dukkan alkhairai da suke cikin wata Ramadan Allah ta'ala ya sauƙaƙe mana azumtar wata Ramadan din ya kuma wato an sanya ibadu da za mu duka a watan su zamo karɓaɓɓu Allah ta'ala kuma ya karfafe mu wajen aikata ayyuka na alkhairi a cikin watan mai albarka din in babu mai tambaya sai mu addu'a in kuma akwai mu agaji ba tambaya insha Allah sai wani zama Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله